الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم المعتوق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجارك عظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر وسعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر أنوى يو uku ga watan Disamba 2021 wanda ya daidai da 28 ko da bakwai ga watan rabi'u sani hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ranar juma'a za mu tashi daga inda maka tsaya Karama ta zo? وقال في الرسالة القشيرية ما نسه آه إمام القشيري يا فلاتكين رسالة إن شوى فصل فإن قيل هل تجوز رؤية الله بالأبصار اليوم في الدنيا على جهة الكرامة فصلي wanda shin idan aka ce ganin Allah tabaraka wa ta'ala zai yuyu da idanuwa a yanzu a wannan duniya ta mu ta bangaren dai a ce a karama fal jawabu anhu anna al aqwa fi annahu la yajuzu li husul al ijma'i alayhi yace amsa akan wannan za a ce mafi karfin magana akan wannan matsalar shine bai yuwa ba zai zamanto ba zai yiwu ba a ga Allah tabaraka wa ta'ala da idanuwa saboda mai saboda tabbatuwar ijma'in malumma akan haka yace walaqad sami'tu al-imama Abubakar bin Furak yuka an Abi al-Hasan al-Ash'ari annahu qala fi zalika qawlayn fi kitab ar-ru'yat al-kabir yace naji daga wajen imamu Abubakar ibn al-Furak wata kan wannan babban malam yaran na dauke su daga wajen nan wannan babban malamin nan masanin a hadisi masanin fikihu masanin usuli masanin nahu masanin adabi ne abubakar bin muhammad bin hassan bin furak al'ansari al'azbahani al-shafi'i al'ashari wanda ya wafati ja tana 406 yana cewa yana hakaitowa daga abul hassan al'ashari cewa a karkashin ja'izancin ganin allah ta wa ta'ala da ido ya ce magana ce guda biyu tsakanin malamai da masu ja'izantarwa da waɗanda ba sa ba ta ja'izantarwa kamar yadda zuwa cikin littafinsa a ru'ya su kabir ultu shobar hamar radiyallahu anhu yace sai na ce ni kuma wa qad saha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ra'ahu lailatul isra'i ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi wato ya ga Allah tabaraka wa ta'ala a daren Isra'i. Wa ma jaza an ya kuna mu'ujizatun nabi ya juza an ya kuna karamatan luwalihi, kuma mun san wannan shahararriyar magana ko in ce ƙa'ida ta mutanen usul fiƙi cewa duk abin da zai yuyu ya kasance mu'ujiza ga annabi daga cikin annabawan Allah, to lallai zai yuyu ya zama karama ga wani waliyi. wala farqa bainahuma illa at-tahaddi ala as-sahih al-maqbul babu bambanci tsakanin karama da murza sai dai ita murza ana yin ta ne domin asbawa ayi wa kafirai tahaddi da ita qala ash-shaykh al-imam al-allamah muhammad al-yadali fi sharh khatimat at-tasawwuf wa nasu yana faɗa kullu ma kana mu'jizatun linabiyyin jaza an yakuna karamatan liwaliyin wala farqa bainahuma illa at-tahaddi duk abin da zai yiwu ya kasance mu'jiza ga annabi zai yiwu ya kasance karama ga wali bambancin su shi dai mu'jiza ana sauko ta ne lokacin da kafirai suka yi taurin kai ko suka yi timbi ko suka nema an sannan sai Allah ya afkar da wannan mu'jizar a hannun annabi daga cikin annabawansa domin ya yi musu ta haddi da shi shi kuma karama ana yi ne don koyi girmama wannan bawa daga cikin bayan Allah haza huwa sahihu wa huwa mazhabul jamhuri wannan shine ingantaccen magana kuma wannan shine mazhabar jamhurin malamai warajja kuma yadda zaka gane haka malamai da yawa sun sun rinjayar da wannan magana cewa zai yiwu mana ga Allah daga cikin su akwai Imam al-Ghazali Hujjatul Islami akwai Fakhr akwai Imam al-Fakhr Razi akwai Imam al-Baidawi akwai Nasafi akwai Tusi akwai Imam al-Haramain al-Juwayni akwai Ibn Salah akwai Ibn Furak akwai Imam al-Tabari akwai Abu Abu Nasr bin al-Qushari akwai Imam al-Iraqi akwai imamul yafi'i akwai zarkashi akwai ibnu jama'a dukkan wa'annan duk wani dalibi na ilimi da malami da wanda yake duba littattafai ya san wa'annan su wane ne a doran musulunci ya san su wannan wa'ansu mutane ne a al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su wani bango ne wanda ake jingina da shi a cikin wannan lamari na addinin musulunci wa min hujjatihim hadithun hujjarsu daga cikin hujjarsu shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rubba ash'asa akbara law aqsama ala Allah la abarahu wani wata ruwayan kuma madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka je ka ga mutum ash'asa wanda yake gashin nan cikin cikin yanayi na kaskanci cikin riga mara kyau wanda idan ka gan shi ma ka iya cewa wannan wani wulakantaccen mutum ne amma da zai rantse da Allah ya ce sai wani abu ya afku la abarra wallahi sai Allah ya barrantar da rantsuwarsa ya afkar da wannan abu a cikin bayin Allah akwai waɗanda za ka gan su ma ka raina musu kamanni a titi ne a kasuwa ne a wani majami'i ne ka ga cewa ba kowan kowa bane ba to wa'innan din da za su rantse da Allah su ce wani abu zai faru a nan din nan wallahi sai Allah ya barrantar da rantsuwarsu ya afkar da wannan abu saboda me alfarmar da suke da shi a wajen Allah tabaraka wataala sun huje ha'u ne wajen Allah masu alfarma ne a wajen Allah tabaraka wataala a malamai suka ce fa innal ibrar al madhkura amun fi kulli muqassamin bihi min ihya'i al mauta wa ghairi ya ce wannan barrantarwar da Allah zai yi wa rantsuwar wannan bawan daga nasa barrantarwa ne wanda ta game komai da komai ba wai misali iya cewa zai barantar da shi ne idan ya ce wallahi za a yi ruwan sama ba ko za a yi sanyi gobe a ba iya wannan ba a kowane abu idan ya rantsa da abubuwansa su yayi kamar misali suka ce kamar misali a ce ya rantsa ce Allah sai ya rayar da wani matacce wannan Allah zai rayar da shi wa gairi ko ma wani abin da ka ka katarwarta a zuciyarka bi ma'ana da zai rantse yana da yace cewa zai ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai barrantar da rutsan nashi kuma ya ga Allah tabaraka wa ta'ala an gane wa qala allamatul ubayy fi ikmal ikmal abu abdullahi ke ko babban malami a cikin mazhabar imamu malik yana daga cikin wanda su ma majingina ne su wanda in ba don su ba ma irin su muktasar din nan ma duk wahala za su yi wa mutane to ya faɗa ya karɓo magana daga Imam al-Kirafi yana cewa wa iza qabila khabar al-wali fil karamati al-khariqati lil adati al-mukhassasati lil ulum al-qat'iyya fa kayfa bi takhsis al-umumi alladhi la yufidu illa dhann Imam al-Kirafi yake cewa idan har ma aka karbi labari da wali ya bayar na wani karama wanda wannan karamar ta fi ƙarfin a al'ada a bar keta al'ada ce amma ya yi ta ne akan wani ilimi kaɗi keɓantacce to ta yaya ba za ka karɓi maganar waliyi idan ya yi ta akan wani abin da yake maksusi taksisi ne amma umumi baki ɗaya wanda babu abin da zai fa'idanta maka sai kawai zato zanni kala imam al-kirafi yace wa amma man da'awu mimman laysa min alihi kal'ati wal wal muqsir fa inna nukazzibu yace amma idan wani yayi da'awar ganin Allah daga cikin wanda ba ahalin ganin Allah bane ba bi misali ka san mutumin nan koi mai saban Allah ne a kodi yaushe an ma yi mishi ma a shaidar wannan saban kuma irin wannan sabo ba ba irin namu ne yanzu ba ake maka magana ba a koi an ji an gan shi mutum ne wanda koi yakan iya sakin baki so ɗaya ya karya misali ma a shekara guda to sai wajen zuwa a cikin irin wa'annan mutane ko kuma mutum ne wanda kawai ana ganin sa yana yana yawan yin kasala yin sallah a cikin jama'a ba wai baya sallan bane ba a'a sallah cikin jami'i yake samun kasalarta to irin su ne su masu sakwa wajen wa'annan wanda ake nufi to idan aka samu ɗaya daga cikin irin wa'annan sufofin ko mutum ne wanda ba shi da kamala cikin mu'amala ko mutum ne wanda mafi ƙananan abubuwan da mu a 'yan yanzu ba mu ɗauke shi a matsayin wani sako ba to su a sako ne a wajensa a wajensu to idan aka samu mutum da siffa daga cikin wa'annan siffofin yayi da'awar ganin Allah fa inna nuka mu za mu karyata shi ne kawai ba mu yadda ba domin duk mutumin da zai taka wancan makami mutum ne fa wanda ya cika fa cikakken cika a shari'arsa cikakken cika a haƙiƙarsa shi yasa ya samu wannan kamalar da zai iya samu Allah ya yaye jabi tsakaninsa da shi duk fa wannan maganganu ne nawa na malaman fiqh zaka ji mai shi bayan zai ce kan mu je gaba قال في الفروق ورؤية الله تعالى على ما يليق به في النوم يجوزونها في الدنيا كما يجوزونها في الآخرة سوى ويجوزونها ganin Allah tabaraka wa ta'ala a yadda ya dace da zatin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin mafarki ne ai malamai baki ɗaya suna jaizantar suna halartarwa tabbas mai yiwuwa ne a mafarki kamar yadda suke tabbatarwa cewa mai yiwuwa ne a ga Allah tabaraka wata'ala ranar tashin alkiyama walakin man idda'a hadhihi alhala wa huwa min ghairi aliya min alqusati wal muqsirina kazzabnahu amma duk mutumin da ya da'awar ko da mafarkin Allah ne su a wajen su ma daga cikin a a a wa'inda ba ba ahalin abun bane ba kamar masu sabo ko masu kusuri a wajen a wajen bauta za mu kaita wannan ومن ادعاها من الاولياء المعينين لا نكذب ونسلم له وحده amma idan wani waliyi ne muayyini wanda aka sallama masa cewa wannan waliyin Allah ne duka alamomin walitaka ta tabbata gare shi menene ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazunun da Allah ya ce sune allazina amanu wa kanu yattaquna muka ga duk wannan kama kamala ta imani da isani kamala ta tsoron Allah ta tabbata a gare shi dan haka ba za mu kare tashi ba idan ba mu kai wannan matsayin ba sai ce ni sallim la wahara za mu sallama mai mace wannan halin ku ne shikenan wa qawlu ta'ala fadin Allah la tudriku al absaru cewa idanuwa ba sa riskarsa fi ta'wilatun akwai tawiloli da yawa karkashin wannan aya wa huwa umumin yaqbalu takhsis aya ce wanda ta zo ta kasance ta game komai da komai amma a ilimi an san yana karban kuma taksisi an fahimta yana kaban togaciya abu ne wanda yazo an ce la tudriku la absaru idanuwa ba su riskar sa baki daya amma wannan baki dayan da aka faɗa yana karban wani togaciya na idanuwan da suka shi saboda mai suka ce aka saboda ai kan da inda umumi ne baki daya cewa ba a ganin sa kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce to abu guda biyu zai faru to da ku tabbas ba za a ga Allah ba ranar tashin kiyama domin ai ba ba ba ba kunne bane zai ga Allah ko ko goshi ko mai ido ne dai ko wannan idan nan da ya rayu da shi zai kuma tashi to kaga kenan mai amfani cewa latirul absar kai kenan an samu togaciya sannan mustahili ne ba zai taba yiwa ba a haƙƙin annabawa jahilci kuma yana daga cikin nau'in jahilci annabin Allah ya roki abin da babu shi ko ba zai yiwu ba kenan bai san ba zai yi din ba kuma ba zai a ce annabin Allah yana da rashin sani ba shi kuma annabin Allah da Musa ya ce rabbi arni anzu ilaik to wannan tambayar da ya ce wa ina so in ganka inda ba zai yi ba a ganshi to da ba zai tambaya ba saboda annabi na Allah ba zai tambayi abin da babu ba zai yi ba ana ganewa wa ikhbar al-wali al-mawsuq bi dinihi al-mubriz fi adalatihi يسلو لتقوية بعض التأويلات ولتخصيص هذا الأمر saboda haka labarin waliyi wanda yake amintacce ne shi a addininsa wanda salaharsa nagartarsa ta bayyana da adalarsa to wannan zai yi a karɓa saboda ƙarfin wa'innan abubuwan da ya tattara kuma za a yi wa maganan nan ko wannan ayar ko maganan nan tawili saboda mai an san ami ne da yake karban takhsisi wa khabar al-adl maqbulun fi takhsis al-umumi wa naqbilu khabar al-awliya fi wuqu'i al-karamat allati hiya khawarij al-adat المخصصة للعلوم القطعيات وكيف بتخصيص الأمومات التي لا تفيد إلا الزل yace ƙa'ida ce a wajen malamai shine ana karɓar labarin adalin mutum idan mutum adali ne ana karɓar abin da ya zo da shi tun balle abin da yake cikin amin abu da yake da togaciya ban sani ba ko ana gane wannan kalmar duk da wani karatu ne a cikin usulul fiqh akwai hukunci da Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗe shi wanda a jinsa zaka ga cewa ya game komai da komai ne hukuncin amma kuma duk da wannan ganin jin da kai mai akwai inda ya togace din an gane akwai inda aka ce banda haka to shi ake nufi wannan wani bangare ne a cikin ilimin usul fiqi sai aka ce to ka'ida ce a wajen malamai ana karɓar labarin adali idan ya yi labari akan abinda wani hukunci ne wanda yake ami amma kuma yana karɓan togaciya an gane to madalla yace saboda haka muna karɓan labarin waliyai idan suka ba mu labari akan afkuwar wata karama wanda wannan karamar abinda ba zai yiwu ba ne ba a al'adance, amma kuma ba zai al'adance ba, amma ban ka karɓe shi kana magana ne akan ilimin da yake kaɗi subuti ne. Na sa kaɗi subuti ko? Ko karatun da tafiya kenan. Abin da yake kaɗi subuti shi ne abin da ba ya karɓan tawili ko ta ina. A ji wannan magana tawa da kyau. Idan waliyi ya ba da labari ya kamata a koma a karanci irin wa'annan bangarorin don a ringa iya gane maganganun sufaye idan waliyi ya ba da labari akan abinda a al'ada ba zai yiwu ba kuma yana ma da wani hukunci wanda kada iyi subutu ne ba mai yiwuwa bane amma kuma ya ba da labari ga yiwuwar sanan ana karɓa saboda adalar wannan waliyi to ina kuma ga idan ya ba da labari akan abin da yake iya karɓan kuma tawili an gane ganin Allah da duk wani wani zai yana kaban tawili kuma zaka gane kaban tawili nan da zai yi nan gaba kaɗan a dai rike wannan abin karatun ne wani irin zare ne a tsintsinke in ba kana haɗa kana kullawa ba ka gane shi ba shi sa haga nake ƙara maimaita maganganun wa qala shaykh sayyidi muktar al-kunti كما في في الكواكب بعد الكلام ومثاله يعني ظهور الحق وبؤني أن أظهر الأشياء التي تدرك بالحواس نور الشمس وقد لا يدرك العميان ولا يحقق الأشياء يتي بينا الله تبارك وتعالى دبو ينسى abinda zaka iya cewa shine bayyanar wani abu wanda ka duba wanda al-hawa al-hawasul khams suka iya riska hannunka idanka, hancinka, bakinka, kunnanka, kafa duk wa'annan abubuwan da five organs ake cewa ko five sense organs nan da suke iya riskarsa. Kamar me, kamar hasken rana. Idan ba ganta ba, ai fata ka ta ji maka zafin ko? Yace to amma duk da haka, ai makawo baya riska hasken rana. Yadda yake ganin duhu da daddare, haka yake ganin duhun nan da rana. Haka ne? To a jin da kyau. ربما تو haka shi ma rubama ashatul absaru sahiha inda iradatu nur ta haqiqin nawwara ma ilmil jami'i bi nura wujuda saboda haka kan iya yuwa idanuwa su gushe sirmakance da garskar abin da yake tabbataccen abu ne amma ba su iya ganin wannan hasken tare da kuma sauran mutane suna ganin wannan abin an fahimta me misalin haka yanzu dukkanmu musulmai mun tabbatar cewa akwai Allah tabaraka ta'ala amma tare duk wa'insu abubuwa da muka gani inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar duka wa'innan sama da ƙasa jirgin ruwa ne ruwan sama ne duka wa'innan abubuwa ne da suke bamu dalili cewa akwai tabbatar Allah amma kuma a hakan akwai wa'insu bayi daga cikin bayan Allah da ba sai da akwai ubangiji ba an gane to haka abin yake ga waɗanda suke da'awar cewa suna riska suna mushahadar Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma da suna nan kuma suna ganin cewa ba zai taɓa yiwuwa ba a riski a yi mushahadar Allah tabaraka wa ta'ala faka zalika zatul bari jalla wa ala fa inna zaitun li kulli adin ma'rufatin bil kamal wal jalal lakinnahum sai dai dallu an ta haqiqa hadil ilal kharijiyya an zati wa an mujibati sifati koi abin da yasa mutane suka iya da shi ne sun bata ne daga saboda sun kasa tabbatar da wannan abun menene janyo musu wayansu illoli ne da suka fito ba su riskar su ba azaci da abin da siffarsa ta wajabta fadallu fi mafawuz dalali suka bata a cikin dazza na bata wa inna ma turafu al-ashiya'u bi adadiha ana sanin wayansu abubuwa ne da kishoyin su ai ko duk inda ka tabbatar akwai du to ka san cewa ana iya samun haske ko yawwa فلو كان ضوء الشمس لا ليل معه ولا كسفة يهجب لتهاوى الناس بالنور ولا جعله غير شيء عند أتي hasken rana ya zo amma babu duhu a jin da kyau babu duhu babu kuma wani abu mai nauyi da ya sha makance ya rufe shi shine irin wannan gizagizan namu to ai da koi a ce iya ranar ne baki daya to da mutane sun sun wulakantar da rana su dauke ta wani abu ne mai muhimmanci ba kawai shi ke da rana ne amma samuwar dare suka gane cewa kana Allah Allah bar ranar ta fito dai in je kasuwa ko in je makaranta ko ko ko ko ba haka ba kaga anan ka gane amfanin sa amma inda babu haka ka ta cewa ai ina da lokaci karfe 12 dare zan yi ko saboda ko da yaushe cikin hasken ne wa fi mithla hadha yaqul al-busiri a irin wannan magana ne Imam al-Busiri yake cewa baradallahu dariya wa Allah Allah ya ya sanya yadda kabarin sa bi ma'ana abinda wannan magana take faɗa shine duk wa'inda suke cewa suna da'awar cewa sukan iya riskar Allah da wanda suke iya da'awar cewa ba a iya riskar Allah dukkan baki ɗaya Allah bai ki kusanta su ba kusancin nan da yana nan wa'innan dai suna da idan gari wa'inta ko a ce wa'innan suna da ƙarfin riska wa'innan ba su da ƙarfin riska shi yasa Imam al-Busiri yake cewa waqta faminu ma'ala qurbi mir'ahu wa min shiddati zuhur al-khafa'u yace Allah tabaraka ta'ala ya uya gare su amma tare da haka yana da kusanci gare su wa min shiddati zuhur da khafa'u saboda ma tsananin kusanci da yake gare su ya kuya to fa kaji ultu to ku ji anan wajen dazuna ce muku maganan nan ta da'awar nan abu ne wanda yake zamir an fahimta ko umumi ne wanda yake la yafi da shan illa zanni ba abin da yake fa'idantarwa sai zato kyakkyawan zato shi ne cewa hazi ru'yatul lati tanaza al ulama fiha duk wannan maganganun da na fara tun sati biyu da suka wuce in ji shehu radiyallahu anhu duk wannan ru'iya ganin Allah da malamai suke ta samun tanazu'i iklafi tsakanin su wa'insu suna fi imkaniya cewa wa'in suna ganin cewa zai yiwu a ga Allah wa adami imkaniya wai suna ganin cewa a'a ba zai yiwu ba a ga Allah sai ya ce to bude kunnan ka kaji magana da nake son gaya maka laysat hiya ru'yatu allati yad'aha alul fana'i fi zati al-haqqi jalla wa ala ba fa ita ce ganin da wa'inda suka yi fana'i su fa ba suke nufi ba wa'incan ko wa'in su maganganun su duk wannan abu mu ba haka muke nufi ba shi sa nake so ku gane kaga shi a tawilin sa duk wannan magana da muka faɗa ta yi duba ku gane ba ko to ba sai ma kun gane ba ku gane ne shi fa inna ru'yatahum Allah sai ta gano kuma tashi laysat bil basri ba da ido bane ba suna su tun tun da ana ta tambaya ana ganin Allah da ido ne kaza kaza wai suka ce ai ba zai a ganshi ba ai la tadukul absar to mu da mu ba da ido muke gani ba wala bil qalbi ba kuma da zuciya ake gani ba su a nasu bal bi ainil haqqi jalla wa ala da idan Allah ne su suke ganin Allah su ba duk wani magana da suke ba wayanci maganganun zika ka bawa malamai in ba gane ba amma mu namu daman ba ma tasu muke magana ba mu tamu ba da ido bane ba ba da zuciya bane ba da idan Allah ne to yaya yake abin eh To bari mu karasa ta yi mu fahimta ko? Wa hazi al'ayn wannan ido fa kaka je ka ce shehu ya ce Allah yana da ido irin na na mutane. Shehu ya ce tara min haisu la ru'yatun wala ra'i. Ita wannan idan da nake faɗa tana gani ta inda babu ganin kuma babu mai gani la ilaha illallah
wa ilayhi shir imam al-jilani karkace shi ibrahim ne ya fara faɗa yace wannan magana ita ce abinda imam al-jilani yake faɗa radiyallahu anhu bi kauli da faɗin sa na
falillahu falillahi khalful khalfal ism wal wasf mazhar wa anu uyunil alamin hawaji'u wa iyyaka an tastab'id al-amra innahu qaribun ala man fi lil haqi tabi'u falaysa yura ar-rahmanu illa bi ainihi وذلك حكم في الحقيقة عائق إن إمام الجيلاني شو عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه yake cewa Allah tabaraka wataala bayan ismi da sifa yana da wani mazhari ka san shi ne to wa anu yunil alamin to shi wannan mazharin shine wanda idanuwan talikai baki daya hawa hawaju ya dakushe da iska Allah ya buya daga ida wannan mazaharin ya ɓuya wannan mazaharin na bayan istimi da sifa to wannan mazahari na uku shine wanda Allah ya ɓuya wa idanun halitta yarsa na hane ka kada ka ce wannan lamari abu ne mai nisa a'a innahu qariban abu ne wanda yake kusa amma fa ga wanda halinsa shine mai karban gaskiya falaysa yurar rahmanu ba a ganin Allah tabaraka wata'ala sai da idansa kuma wannan wani hukunci ne tabbatacce a cikin hakika an gane anan ko mutum tafiya a gane so wa qala al-imam al-ashiqina shugaban masu soyayya wa kenan ibn al-farid kenan shine wanda shi amana tijjani wata na koi zai iya fitowa yace da Allah ku zo ku ringa karanta min waƙoƙin shi saboda mutum ne mai karfin fana'i a zacin Allah malam idan yana magana cikin zatin Allah yana yana yana shafar da komai yana tabbatar da Allah an fahimta wanda kuma bai samu irin wannan fana'in ba to sai ya kasa gane me yake cewa to shi ne yake cewa halatakum mimman daishatu daishatu durusatu bi haythu taqallat famuhu wastafazzat fasamma wara al-aqli ilmin ya dukwa an madarik gayatul uquli salimati talaqaituhu minni wa anni akhadtuhu wa nafsi wa nafsi kanat bil ada'i mumaddati ko mumiddati yace kada ka yadda ka kasance daga cikin wanda littafi ɗan takaddun nan eh muna da yawa anan nake jin mu irin wa'annan to kada ka kasance daga cikin wanda ɗan takardu suke suke tsimo ta mai da tunani kai tunani iya ilimi kawai shine wanda aka rubuta shi a cikin takardu ibn al-faris imam al-ashqi ne ce kakka yadda ka kasance daga cikin irin wayannan domin ka kasance ku ne wanda fahimtar ku take karanci kuma take dakushashiya da fadiya ina son gaya maka fa samma akwai wani abu can wara al'akari can bayan hankali akwai wani ilimi da yake iza wanda shi wannan ilimin ya fi ƙarfin riskar hankalin mai kaifin hankali to wannan ilimin in ji shi ya ce talakaitu na karɓe shi daga gurina tare da ni na karɓe shi sai na kasance kaina ne yake yi wa kaina da kaina madai yanzu to duk an gane wannan ganin kowa da saura ba gane ba to wa qala ba'd al-arifina wayansu ba'ari na arfai suke cewa Allahu qul wa zar al-wujuda wa ma hawa in kunta murtada bulugi kamali fal ghayru duna Allah in haqqaqtahu adamun ala tafsil wal ijmali wa alim bi annaka wal awalim kullaha lawlahu fi ma huwa fi dim hilali man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu ayn mahali fal arifuna fanaw بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال والماد والاستقبال يتي كتي الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وذروا الوجود كرب ده حالتا كرب الله وما هو duk abin da halitta ta tattara in dai ka kasance mutum da yake neman riskar kamala duk wani abin da ba Allah ba tabaraka wa ta'ala haƙiƙanin sa kasarabin biki atin yahsabu zam'anu ma'ani ba komai bane ba kawalwai ne kan titi ne ba shi da ba shi da wani cika ba shi da wani rabuwa wa alam ka sani bi annaka da kai kasancewa kai din nan wal awalin da duk abubuwan da ba Allah ba baki ɗayanta laulawo ba dan Allah ba ba dan akwai Allah ba to ai da duk da kai da duk abin da ba Allah ba ba komai bane ba kararrun abubuwa ne kai ba ma samamu bane ba haka ne ko ba haka ba wani ne samar da ashiya in ba Allah ba to in ba ba inda babu Allah ai babu kowai to fa shine wannan faranin da ake ta faɗa wannan shine fa shuhurin da ake faɗa ai da yanzu an gane to shine ba wani abu ne ba abubuwa ne da ake ta karanta su a cikin wannan tauhidin na cikin na farkon qawaidi ba duk mutumin da yake cewa la wujud li zatihi babu samuwar zatinsa daga zatinsa to ai samuwarsa in ba dan samun Allah ba tabaraka wa ta'ala muhali abu ne mai wahala samuwa saboda haka shi sa su arfai fanau bi allam ya shadu sun kare cewa su ba za su yi mushahadar wani abu in ba Allah tabaraka wa ta'ala suna ganin da su kansu ba suna cewa fa su Allah bane ba ka fahimce ni ba fa na in cewa ni Allah bane na kar na zama Allah ai ni din da nace ma ƙarya nake to ni din me ai ni din da na faɗa shirka ne ko wani sufi yana faɗa hakikanin tuba yace idza qulta ma aznabtu qalat mujibatu wujudika zambun la yuqasu bi zambu idan kada kika kace ni ban taba zanubi ba to samuwar kai din ni din nan da ka faɗa ma zanubi ne da ba ka iya kasanta shi da wani zanubi ba to abinda ake so a fahimta anan bari a sauko da karatun a fahimce shi shi arifi a koda yaushe yana ganin ba wata zarra a duniya da ta isa ta rayu in ba tare da samuwar Allah ba in ba tare da kudurar Allah take bayi take tattare da ita ba ko akwai wani abu da ni da kai da su da mu baki mu ababen samuwa ne daga wajen Allah ta'ala to saboda haka kullum shine tunanin da ake so arifi ringa yi to wannan shi ake nufi da fana'i wannan shi ake nufi da mushahadar haqqi shine mushahadar Allah ba wannan ido ne ya gani ba ido bane ya gani shi sa aka ce maka bai yiwuwa ido ya gan shi bai yiwuwa zuciya ta gan shi inda zuciya ta gan amma aka aka ce zuciya ta gani abu ne ka tsarta kaga ba gani kai ba to abin da ake so ko da yaushe ka saka a zuciyarka ba wani abu a halitta da isa ya motsi ba da babu motsin Allah shike nan fa shi ne kuma wannan ba tauhidi bane ba eh ne lissafin fikiu ko ba shi bane ba shi din ne dai ba wani abu ba yanzu an fara ne ko saboda haka wancan maganar da malamai suke yi ana ganin Allah da ido ba a ganin Allah da ido shau ya ce ku ban musu abin su mu ba ma wannan muke magana ba mu abin da muke magana tabbatuwar aikin Allah a komai shine fa mu abin da muke magana tabbatuwar cewa akwai Allah duk abin da muka gani yana nuna mana cewa fa tabbas akwai Allah inda babu Allah wannan abin fa ba zai yiwu ba shine fa Allah sai ana ganewa an gane kuwa to fa shine fa ɗan wannan abin. Suka ce, suna ganin duk wani abin da ba Allah ba hakikatan baɗilan, al'ashe wani cewa ara kulle sha'in, makarla baɗilan fa haƙƙa ya ƙini in a maɗa ji daɗi. Ni ina ganin duk wani abin da ba Allah ba, ai ƙarya ne babu shi to zai yi ne? Ana so ka gane cewa samuwar Allah, inda babu Allah ba yadda za a yi halitta ta samu. in kuma kace Allah ya samu babu samu Allah to ƙarya kake kana nuna cewa babu Allah to san dai an haka ce kina alitan ba komai bace ban ba ko Allah ne komai an gane kuwa to shi ne wannan abu su suna ganin cewa halitta baki daya halittar nan baki daya samun miya ce Allah ne ya samar da ita kuma Allah ne yake rasar da ita kuma kuma duk wannan fakarkashin faɗin Allah ne kullu man alaiha fan wa ya baka wajhu rabbika zul jalal wal ikram akwai abin da bai karewa to dan haka shine suke tun kafin ma karewa ta aka tazo su suna ganin ka ai kararre ne kai eh ko ba haka wani ba kamar mace ce ta zo ta dauki abin nan ta dauki abin nan kwanan shinkafa ita fa wannan mace ta dauki kwanan shinkafa kai da kake tunani za ta je kitchen ta dafa baki ɗaya ta riga ta san yadda za ta karar da magi a cikin sa da mai da da duk wani abubuwa ko ba ka ba ba wai shinkafa take gani ba ita tintini tana kallo lokacin da za ta zuwa maka ne a gaban ka to idan mace ta yi wa shinkafa kai ta hadu halitta aka saboda ganin Allah to shi ne fa mutu kabal an ta mutu ya jama'a za ka gane ma abin da zai ce ka gane mutu wa qala akhar wayan su daga cikin ba'adan sufaye suka ce muz araftul ilaha lam ara ghaira wa kadha al ghaira indana mamlu'u mustajma'atu ma khashit iftira'an fa ana al yawma wasilun majmu'u duk lokacin duk lokacin da na san da na san ubangiji ban taba ganin wani sa kuma saboda ina ganin wanda ya faranta min rai ba shi ne ya faranta min rai ba ta sababin Allah ne sa ya faranta min rai dan haka kawai ni Allah zan gode wa wanda ya bakanta min rai ba shi ya bakanta min rai ba wanda ya bashi ikon bakanta min rai ne shi nake kallo dan haka saboda me zan ga wani sa hmm dabi da aka mu a wajen mu wani Allah mamnu'i ne ba mai yuwa bane ba tun lokacin da na samu wannan saduwar na haɗu ban ƙara jin tsoron rabuwa ba don haka a yau ɗin da ni sadadde ne kuma tattararre ne mutu kawal an ta mutu wa ƙala akhar wani ba na sufaye suka ce sirrun sara min janna min jannatil qudus ta afnani lakin bi zakal fana anni qad ahyani wa raddani lil baqali kai u'abbira an jamal hadrati li kulli haymani fatartu fi malakutin min ajaibihi lam alqa ghayru wujudin malahu sani yace wani sirri ne da ya tafiya dare tun daga aljannatul qudsi shi da sirrin nan yazo gare ni a fanani sai ya rasar da ni lakin sai dai biza kalfana da wannan rasar wanda yin kad ahyani da shine radin shine mutu kabul an mutu na ya rasar da ni amma da wannan rasarwa ya radin eh wannan sai ka ce abu ne ba miyo a abu ne miyo Allah ya ce ala tasna lazin qutru fi sabilillahi amwat bal hayawan inda rabi me yurzaquna kan ku ce wanda suka bar kuma gashi an ce su mutu kuma an ce kakkace kakkace su mutu kai bar ma tabbas rayuwa ne to haka ne warar da ni ya dawo da ni lil baka'i zuwa baka'i bayan fana'i na dan me isa Allah ya dawo da ni yace dan in fassara in fassara wannan kyawu da na gani a lokacin da babu gawa likulli haimani ga duk wani imotacce sai ga nan in a tashi da fuka-fiki da azon ko wani ai ba jiki bane ba sai ruhi da sirri fi malakuti a cikin malakutin lahi min ajaibi ina ganin abubuwan ban mamaki na Allah a wannan wajen lam alqa ghairu babu wanda na na samu na tarar wanda yake wannan Allah wujudin sama mai malamu sani Allah bashi da nabi ko yana da nabi bashi da nabi wa qala aka suka kuma cewa dai kanat liqalbi ahwa'un mufarraqatun fastajma'at muzra'atukal ainu a hawa'i da zuciyata baki ɗayanta a me yake suna iska ce da take arrabe sai kuma ta zo ta haɗu tun lokacin da na ganka ta haɗu ta haɗe idanun wannan nawa da suka gani sai suka haɗe min wannan iska take wararriya wa gaira zalika yace da wasu abubuwa min ibaratil qaumi wa'inda maganganu ne na sufaye allati madada wanda madadin wannan maganar ta yaro bahar tauhidi da kasi wallahi abin da yake bubbugowa ne daga cikin kogin tauhidi kamantacce ba wani a wani ba ba wani kafirci a cikin wannan magana sai dai kawai da ikin ne da ba zai fahimci ma wannan magana ba wallahi saboda abu ne wanda gashi nan ana taimaka filla filla da shi kai ma kana yi ma ba san kana yi ba to akwai wanda bai bai kadarta bai kadarta samuwar Allah a komai ni a ganin duk mutum da zai aka kawai sai dai kai bambancin ka da wa'annan shine duk lokacin da kake son kake son bukata wajen Allah lokacin kake sanin cewa Allah yana yana da iko akan komai daga lokacin da bukatun nan ta zo shikenan dan duniya eh shikenan ta wuce shikenan sai ka ringa ganin inna ma utitu ala ilmin indi sai ka ringa ganin kuma wayanka ne ya baka an fahimta ko amma su wajen su ina Allah ne ba mu ya ba ba kai bane ka ba mu Allah ne ba mu kanmu din nan ba mu bane muka muka samu ikon roƙa daga wajen ka a'a Allah ne ba mu ikon wannan roƙa dan haka Allah ne ya karba ya bayar an fahimta saboda haka shi yasa ma wani su sufai suke cewa ibaratu na shatta wa ma'ana ka wahidun wa kullun ila zakal kamal yushiru duk maganganun da muke za ga maganganun yau wance ya faɗi daban wance ya faɗi wance ya yace duk daban-daban ne amma ma'ana kawaidun abinda muke nufi abu guda ɗaya ne dukkaninmu a maganganunmu ila zakal kamal zuwa cikar kaɗaitar Allah muke faɗa in fikir su zo su kawo wal qidam wal mukalafatu wal wace ce wal wace ce su mu ma mu zo mu kawo inda mu kawo wannan dukka dai abinda muke so mu je cewa Allah ɗaya ne qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk fa inda ake nufi kenan faman kana fi lokaci ne lalle ku bari mu sauri mu karasa wannan saboda ainihin wannan fasan shine karshen ainihin kashil bas na asali inda za mu shiga gaba kuma shine tazilin kashil bas bayan shau ya gama rubuta wannan kashil bas din sai ya kuma sai ya yi mata geza ya ƙara saboda wayansu ilmomin ana so a ƙara zuba mutane wayansu ilmomin da aka yi mata geza amma hakikanin yau za mu gama da hakikanin farkon kashil bas ya za a ce wai a ce mai second edition da ba edition za a ce ko me ai extension din sa kai akai to man kana fi shay'un min qabiliyati ilmi shaw radiyallahu anhu ce wanda yake da wani dan kankani na ilimi duk mutumin da yake da ilimi ya alam bil wuqufi alama sadarna wa an zai san cewa duk wannan abin da muka rubuta an anna kalamal majazib mabniyun ala asasin mutum duk maganganun majzuban nan ba fa majzuban zamani ba wancan nake magana duk maganganun majzuban nan mabniyin abin ginawa ne akan foundation mai karfi wa kullum inda zil arshi makin duk maganganun nan yana nan wajen Allah ma ubangidan al'arshi wa mu'abbarun an nuri qalbin mubinin yana bayani ne akan hasken Allah mabayyani kai fal munkiru alayhi fi dalalin ba'idin wa huwa mahrumin mun wanda yake musu inkarin duk magana nan wallahi shine wanda yake cikin bata babayyana kuma shine wanda aka sha makance daga ganin wani abu saboda abu ne wanda ni ba yanzu gani nake abu ne wanda mai saukin fahimta wa ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abinda zai kuma furta bi ya sani shi wani munkirin cewa raqib da atid suna nan suna recording na'udhu billahi min al-jara'ati 'ala Allah muna roƙar Allah tsari da ni fito yi fito na fito da Allah mace ba zai yi ba bayan kuma Allah ya ce zai yi wa min ash-shaqa'i muna roƙon Allah kiyaye mu daga tabewa wa su'il qada'i da mummunan cikawa wa shamatatul ada'i da yi da dariyar makiya Allah kiyaye mu wa min al bu'd ba'dal qurbi muna roƙon Allah kiyaye mu daga nisanta bayan ya kusanta mu wa salbi ba'dal ada'i muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga kwacewa bayan ya bamu ana ni Ibrahim Yesu nake roƙa wa kaina haka wasa'ir ikhwani da dukkan ƴan uwana almu'minuna almu'minina mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata bi jayi hijabil a'zam saboda alfarmar hijabin nan babba wa ainil ma'arifil aqwam wanda shine ainihin sanin Allah tabbatacce sallallahu alaihi wa sallama Allah ya salati gare shi wa sharrafa ya dauka kashi wa majjada ya daga girman sa wa karrama ya karama shi wa azzama ya daga darajar sha'aninsa sallallahu alaihi wasallam fa nahju sabili wahdi limani tada walakin namal ahwa wa ammat fa ahmat fa umat yake cewa fa nahju sabili ni fa tafarkin tafarki na hanyar tafarki na wajin abu ne a bayyane ga wanda Allah ya bashi shari'a wanda abin ai a bayyane da muka gama bayanin da daga farko kana jin wani abu ne mai nauyi amma da aka bayyana maka ba sai ga a wannan abin aidin muna yin sa ko sai dai al'ahwa'u soye-soyen zuciya amma ta riga ta game duniya saboda haka sai ta makantar da idanuwan zuci wa ilan layi shakwa ina kai ƙara na zuwa ga Allah min ƙaumin daga wa'insu mutane na hannu bainar zaharaniyim wanda muna cikin muna tsakiyar su la ya'lamuna basan komai ba wala ya ta'allamuna kuma ba sa koyon komai wala yasaluna kuma ba sa tambaya wala yasaddiquna kuma in an fada ba sa gaggatawa wala yusallimuna kuma ba sa sallamawa wala yaskutuna kuma ba za su shuda bakin su ba ba sani ba ba sa koyo ba sa tambaya ba ga gaggatawa sun yi sallama kuma ba za su shuda bakin su ba kullum dukkan wa'annan da kake ganin su duk daya daga cikin su ajhalul juhala'i jahilin jahilai ne waira annahu a'lamul ulama'i amma kuma yana ganin cewa shi malamin malamai ne wa kulluhum ajra wa 'ala al-ibtida kowannen su yazo yana shishigi wai zai ringa yin fatawa zaka je ta wani malamin da ya rubuta fa nan ba za ka je ce mafiya yawancin mutane da kake ganin su a manyan masallatai suna kantar da sayar bukari wallahi tallahi in ka tambaye su iziya ba su iya ta ba wala ya'lam ma kai ahlali ma wasu ba su iya ba wala ya wayin su ma wallahi sai sun je sun koyo a wajen sun je sun koyo fasara za su zo su zo su karanta Allah wayin su kuma ma ba koyawa su wallahi a radio a kasa suke jin su karanta ko ba san wani wala ya'lam ma fil ifta'i bi ghairi in basan haddarin yin fatawa ba tare da ilimi ba wa asau lil takbir sun fi kowa gaggauta sun fi kowa gaggauta karfarsa mutum kawai yanzu fa duk abin da suke faɗa kusan shi din ake faɗa ko ake shi din ake faɗa amma sai ce naka kafiri ne kai kafiri ne wala ya'lam haddul kufri basamma ba dai kowane daga cikin su babu wanda ya san haddin kafirci amma ko yaye abinda ba san zuciya zai ce ai kafiri ne wala ma fi takfir min wa'id kuma ba san narkon Allah ba ga wanda yake kafarta musulmai iz qarsaha an khairul mursalin domin ya inganta daga wajen mafi alkhairin manzanni ya ce man qala li akhi ya kafiru faqad ba'a bihi biha ahaduhuma duk wanda ya gaya dan uwansa musulmi kafiri to lallai ɗaya daga cikin su ya sai wa kansa kafiri ai cewa abinda ake nufi in lam yakun kafira fa wa kafir wanda kai kira kafiri in dai ba kafiri bane ba to kai ka zama kafir na'udhu billahi minal jahil Allah ya kiyaye mu daga jahilci in ji shawbar hama wa qala sallallahu alaihi wasallam man zala sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum duk mutumin da ya ce ai mutane halaka ko ai duk ba shi ne yanzu to shine fa kowa taɓewa ya fi kowa lalacewa kuma ka da wannan magana ai duk mutumin da yake ba dan shedanci na zamani to ta yaya aka yi san shedanci nan bai dan ba eh wa qala sabida haka irin wa'annan mutanen irin wa'annan mutanen su ne fa a zamanin na shehu ibrahim suka zo suna kafirta shehu tijjani abul abbas suna kafirta yan ɗariƙa shehu tijjani abul abbas kuma gashi duk abin da suke faɗa gashi na ana gaya musu malamai ma sun yi magana na fiƙi a kai to amma su sani shehu tijjani ya ce wa ƙara shehu na radiyallahu wa arda wa annabi amin inna lana martabatun inda Allah ta'ala tanahat fil quluwi ila haddin yuqram dhikruhu wa ifsha'uhu wa laysa huwa ma afshaytu wa ma afshaytu lakum sau tijjani ya ce mu muna da wata martaba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake ba da fallarsa ga wanda ya ga dama wanda ta kai kololuwa a girma ta kai haddin da ma an ce kada mu faɗe ta kada kuma mu bayyana ta ba ita ce duk wani girma na da na gaya muku da Allah ya bayan don gode wa Allah da nake gaya muku to ba ta cikin wanda aka hana din walau zakartu la ajma ahlul haqqi wal irfani alaqati fadlan amman adahum da zan faɗe ta da ma'abota haƙiƙan da kansu da ma'arifan ne za su yi ijma'i su ce a kashe balle kuma wa'inda suke mahajubai wa min khasiyati tilkal martabati lana daga cikin khasiya ta wannan martabar anna man lam yahfaz ala khawa'ir ashabina bitahyiri yahullu alayhi alhalaku wal iyaz billahi ta'ala duk mutumin da baya kiyaye bata wa sahabban mu rai yana so sa musu zuciya to ya tabbatar halaka ta ta afku akan sa mu wannan ba abu ne da zaka ji shi wani gwangwara kai ko wani abu ne babba abu ne wanda tun zamanin kakanni mun ga wanda suka taba sabon shauci jani mun ga abin karshen su yadda ya zama to mun gano tun zamanin iyaye menene abin da Abdullahi mai gari kai Dairu mai gari bai faɗa ba a haƙin shawar bayan yasa a cikin littafinsa amma kuma menene mutuwarsa babu wanda bai santa ba yau wanda ya zo ya taba janibin shehu bayan radiyallahu anhu a wannan garin ana nan ana nan Allah ya ringa ya ringa jin shi ya taba ya ringa taba malaman musulunci ya zo ya Allah ya ringa yi mai talala ya taba sabon annabi ya mai talala kuma ya taba farma annabi yau kuma wani irin wulakanta ne mutum bai ba to kuma sai an zo ma an ga maka wannan abin yanzu kai da kana ganin kai fa na kai fa wannan abin naka fa ba wai fa kana da ilmul yaqin bane ba fa kai fa ainihin yakin kake da shi su wa'ance su suke da hankula yakin dan sun dandana ka san shi ilmul yakin misali idan na zo na ce maka na baka labari ina da zuma to wannan ka san ina da zuma shine ilmul yakin sanin cewa ina da zuma an fahimta ko to amma idan na kawo maka zuman nan ka ganta da ido ka rike ta to kai kam wannan ka tabbatar kana da ainihin yakin tabbas gashi nan na gani yana da zuma dan har na taba amma kuma fa ta iya yiwa fa ba zuma bace ba da na ɗanɗana na ji zaƙin zuma nan to na samu haƙƙul yaƙi domin na san kana da zuma na ga zuma kuma na ma ɗanɗana ta an fahimta to mu kuma lamarin shi bayan da shi dan wallahi haƙƙul yaƙin gare mu wallahi haƙƙul yaƙin gare mu abun kunya ne kana ɗan ɗari ka ɗan faila a ce har yanzu kana imla yaƙin abun banza ne wallahi kai wofi ne ba ka da haƙƙul yaƙin a haƙƙin shi dan da shi bayan wallahi wofi ne kai mun gode wa Allah alhamdulillah najana Allah min balwahu Allah kiyaye mu ya tsaya mu daga bala'in sa waja'alna mimman istabahu wa walahu Allah ya sanya mu daga cikin wanda Allah ya zaba ya jibanci lamarin su ji shawrama wa nazamna fi silki zumrat khasatul khasat min asabil khatmi tijani Allah ya sanya mu daga cikin jerin keɓantattun keɓantattun sabon shau amar tijani wa sakana min barihi bi azamil awani Allah ya shayar da mu daga kogin shi dan da mamakon guga malam. Wata ma'ana bihi ya haɗa mu da shehu tijjani wa bi jaddihil adnani ya haɗa mu da kakan shehu tijjani ba adnanan dangi sallallahu alaihi wasallam fi jari tahaniya a ranar lahira innahu ta'ala waliyyu zalika wal qadir alayhi Allah shine majibincin wannan lamarin kuma shine mai ikon yin haka wa hadha akhirul fusuli wannan shine karshen dukkan fasalan littafin nan wallahu al-muwaffiq lis-sawabi Allah ne wanda yake datarwa da gamo da katar wa ilayhi subhanahu al-marji'u wal ma'ab a wajensa makoma take Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine karshen kashin ilbas sati mai zuwa zamu shiga kuma tazi'a khatima a ina ta magana a ba mu zo ma khatima ba duka an gama fasalai za a zo kuma conclusion ba wannan bane za a zo khatima shi kuma a inda za mu zo shi ne shehu ibrahim zai magana akan mustaniduna fi dariqati tijaniyati zatul asar rabbaniya wal fiyudatir rahmaniya wa fi ulumiya wa fi asrari shehu ya rufe zai rufe wannan littafi mai albarka game akan zai bayani ne akan madogararsa a dariqar tijaniyan nan shin kawai tashi ya ce shi ɗan dariƙa ne a'a zai gaya maka inda ya kawo dariƙa da gaggagaggar kuɗuban zamaninsa da suka yi mashi ijaza mutlaka da waɗanda ma suka sallama masa da waɗanda suka yi mashi izinin ba da ɗariƙar da ba da tarbiyyar da izinin asrarai da ilmai da suke cikin wannan ɗariƙar kai a cikin su ma akwai wanda ya ce wallahi na maka izinin ne dan nima in shiga cikin jerin waɗanda Allah ya sa ya sa suka yi maka haka da in sama albarka ka ba wai dan na abin nan ba dan da kashe dan shau ya gama kawo jero maka waɗannan manyan kuɗin ya ce to mun gode wa Allah ni kam sai da na kai matsayin da baba na shi Abdullahi bayan komawa sai ina yana bayyana gare ni yana ce min barhama duk abin da fa na bari naka ne ka je ka kaɗo shi a wajen wannan ka in ma ka gan shi a wajen wannan ka daman naka ne ajiya na bashi to ba wannan bane aka gama mana eh ai gamawa shine ya ce to ni na ma ga shi tijan ido da ido ya ce dukkan wa'annan dai sun nemi albarka ne kai kuma gashi gani gani za mu gani wallahi haƙula ya ƙirmi da shi a kan shi kakka yadda kakka yadda ka koma ga Allah a wannan ɗariƙa baka samu haƙula ƙini ba wallahi abin da tausayi saboda komai yau idan mun kiriye magana sai zuciyarka ta dan fara rawa idan masoyi magana duk a a sha kan gaskiya muke ka zango ma dan haƙul yaqini maganar munkirin ta zama to ita take baka hujjar cewa lalle a sha kan gaskiya muke shine dan haƙul yaqini mala fatiha ma salatu fati اللهم صل على سيدنا آمين آمين آمين